بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وغير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفتح وأغلق والخاتم لما سبق ناصر الهدي بالهدي والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يومنا شا دياركو شا شدا وسكم شا دياركو وسط رمضان شكرا تا دودا دا dari hudu da arba'in da uku wanda daidai da sha bakwai da watan hudu lafiyar annabi isa alaihi salam muna cikin wannan sura mai albarka suratu ali imrana kamar yadda aran ma yabza wala tasibanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'u inda bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun Allah subhanahu wa ta'ala yake fada wala tasibanna alladhina qutilu ai ko mu'minai ko musulmai ko duk jama'ar duniya ma baki daya Allah yana gaya muku cewa wato kar ku zaci cewa wala tashi banda wato binulil mushaddada wato da karfafawa tabbas ana karfafa zancen ne wala tashi banna kar ku zaci Allah zai na kutilo wa'yanda aka kashe ai istashhidu wanda suka yi shahada fi sabilillahi wajen ɗaukar kalmar Allah amwatan karka ku zaci cewa wa'annan da suka mutu a wajen yaƙi wani tsawon kalmar Allah amwatan matattu ne bal lil-iqrar bal Allah ya ce ba haka bane al-ahya'un su dai wa'annan rayayyu ne inda rabbihim a wajen ubangijinsu أرواهم في هواسل السير الخضر تفرو في الجنة حيث شاءت كما ورد في الحديث شيخ الإسلام يتشوى rayukansu suna nan an tsawara wato rayukansu kamar tsuntsu a cikin aljanna suna yi yadda suka ga dama a cikin aljanna. A nan akwai hadisai da yawa da suka zo akan maganar shahada din nan, wanda daga cikinsu akwai hadisin Anas bin Malik da yake cewa a mahaifin Jabir bin Abdullah wato shi Abdullah bin Jalal, Abdullah bin Amr bin a bin Haram al-Ansari shi ya kasance yayi shahada lokacin Uhud. Lokacin yaki Uhud a lokacin yayi shahada kamar yadda muka karanta jiya. To shi a jajir din nan wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya gan shi cikin wani irin yanayi ya gan shi cikin wani hali sai yake tambayarsa me yake damun ka ne ya jajir shi ce wallahi ina tuna mahaifina ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ka taba jin labari ko ka ga wani wanda aka ce ya taba magana da Allah ba tare da hijabi ba Jabir ya ce bai taba gani bai ce to mahaifinka yana magana da Allah kafahan wato yana magana da Allah bigeri hijabi gaba da gaba suke magana da Allah wani hadisi ya ce su shahidai shuhada wanda suka mutu a wajen yaƙi wato kamar da shehu ya kawo a nan rayukansu ana mai da rayukan kamar wasu tsuntsaye ne wato koraye a cikin aljanna ana ta'allaka waɗannan tsuntsaye da wata igiya ko wani abu wanda yake jikin al'arshi suna yawo suna ci daga cikin daga cikin ƴaƴan itatuwa na aljanna suna sha daga cikin abin daga cikin abin sha na aljanna sai ubangiji zai tambaye su me kuke so ne ya ku shahidai wanda kuka mutu a wajen yaƙi sai su ce a aiwa abin da muke buƙata irin wannan ni'ima da muke ciki har kuma ko wani abu kari sai a sake tambayar su kamar haka sai su sake cewa ba su da buƙatar komai sai su sake tambaya sai a sake gaya musu ba sai su sake tambaya sai a sake tambayar sai su sake cewa ba su da buƙatar komai to in an yi kamar sau uku sai su ce yawo ubangiji in dai so abin da muke so ne za a yi mana shine muna so ne a dawo da rayukanmu mu koma duniya a sake kashe mu a wajen yaki a sake dawo da in dai abin da muke so ne to sai Allah ya ce wannan alkawari ne a duk wanda ya mutu to ya ji kan wata gada ne kuma idan ya wuce gadar su ana ɗauke gadar ba dawowa saboda haka wannan alkawari ne na Allah wato ba za a dawo ba. To haka su shahidai a su ne suke burin ina ma a sake samun wani yaƙi su a sake dawo da rayukansu su sake wato su sake komawa su sake komawa a sake bai da su duniya su sake yin yaƙi su mutu sake komawa lahira saboda ne saboda falalar da suka gani a cikin aljanna na alherin da za su samu. Sannan akwai isa na mutanen aru biru ma'uri, biru ma'una, wato wasu mutane ne wanda manzala sallallahu alaihi wasallam ya tura wasu daga cikin sahabbai yace su je su isar musu da sako. Suna nan su kafirai. Saboda haka sahabban da suka je suna bakin wani ruwa ne suna kan wani dutse to shine sai suna da yawa kuma ga yanayin su sai a cikin suke ce waye zai waye ne zai je da wane wane ne zai je ya isar da sakon manzon Allah saboda haka wani daga cikin sabo ya ce ni ne zan je isar da wannan sako saboda haka da ya je sai ce musu ni dan aiken dan aiken Allah ne shine wa Muhammadu Rasulullah annabi ya ce ku musulunta to wani daga cikin su da ya fito sai ya soke shi da mashi har sai da ta fito ta bayansa. To sai aka sai aka yi wuya da shi ko wani abin da ya abin da ya kamata aka yake cewa na samu a yake cewa sai suke cewa kunta wa rabbal ka'aba wato kai din nan ka samu rabo muna rantsuwa da ubangijin ka'aba sai yake cewa ai na samu na samu ni'imar Allah Allah ya yarda da ni kamar yadda muka yarda da Allah haka mu ma annaka ni ma Allah ya yarda da ni da koma lahira saboda haka girman shahada wani abu ne wanda yake da girma akwai irin wannan ayar a bakara ita ko me take cewa wala taqulu ko wala taqulanna wala ta na wala tasubanna allazina qutilu fi sabilillahi amwatan sai ayar tana cewa ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون بل احياء ولكن لا تشعرون wata haka take cewa cewa kar ku cewa waɗanda suka mutu kar ku cewa waɗanda suka mutu a bagen yaki cewa su waɗannan matattu ne bal ahya'u su rayayyu ne ku ne ba ku sani ba saboda ne su duk wani an ce duk wani mumini idan ya mutu ana ana makala ruhinsa ne a wani wuri aljanna amma su shahidai ana ba su dama ne su wato ransu yana zama kamar wani tsuntsu ne yana yawo a cikin aljanna suna shakatawa kamar yadda da yawo a duniya yake saboda haka a manzala sallallahu alaihi sallama ya yi magana akan shahidai kwarai da gaske a tashi a shi jabir din nan baban har yanzu lokacin da yau maki wato jabir ya yi ta kuka har sabai suna cewa me yasa kake kuka me yasa kake kuka da ke cewa ku daina masa kuka kuma kar a rufe masa idanu kar a rufe shi shi ya kasance yanzu haka a mutanen aljanna suna rike-rike wurin neman wato wurin karɓarsa sannan shi shahidi wato yana mutuwa za a aura masa mata na wurin inu guda saba'in da wani abu guda saba'in da wani abu wannan mata ne na wurin inu wanda suke wato su ne wato yana mutuwa haka za a yi masa saboda haka girman shahada wani abu ne wanda yake al'amari ne mai girma kuma me saboda da shahada ne fita yaki ne wajen wato abin da ya sa aka girmama shahidai saboda wajen suna fita ne wajen ɗaukar kalmar Allah saboda haka sai suka zama masu girma sai suka zama masu daraja har Allah ma yake ake lissafa su a cikin zirin manyan mutane wa mai bi illa wa rasula فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والمي والشهداء الشهيدين سنة جرماء وجن الله لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا karku da shi cewa waɗanda suka mutu karku ɗauka waɗanda suka mutu a wajen yaƙi a watan matattu ne bal a yawon ba haka abin yake ba a yawon turayayyu ne sun da rabbi a wajen ubangijinsu yirzaquna ay akuluna min istibalil janna suna cin abincin aljanna shi ne yau zaɓo na ɗin har ma suna cin abinci. Yau zaɓo ya kuna da simarin janna na.
Kwari ne da girma a samun launin fadi, wayan tafiru na billahi na lanyar haƙuri yin yin ƙalbin Allah ƙaunfin alaihi wa lahun ya zaro.
Kwari ne da ma'afirin launin fadlihi. ويستبشرون بالذين لا يهابون من خلفهم خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون ubangiji madaukakin sarki yana ƙara ba mu labari ko ana ƙara gaya mana girman shahidai su ne waɗanda bayan suna cin abinci farihi na bima'atin mullahu min fadli za su yi farin ciki bima'atan mullahu ko bima'atin mullahu da abin da Allah zai ba su min fadli na daga falalarsa wata falala shi ne samun aljanna da kuma ba ajiye su za a yi guri guda ba za su zama suna zagawa suna yadda suna shawagi a cikin aljanna wa yastabshiruna za su zama suna masu bishara ko suna masu albishir bil ladina ga waɗanda lam yarhaqu bihim min qalbi ga waɗanda ba su riske su ba wanda za su zo a bayan su min ikiwani na ƴan uwansu cewa ne wanda suka mutu wanda yanzu suka shigo an gane Allah kawfin alayhim cewa yanzu kuka yi shahada kuka zo lahira tun da kuka zo shaidai to ga yadda muke shi da za su dinga ba su labari ai mu kaza ne ai mu kaza ne kuma za su gani shi ke nan sai su ma su haɗe da su sai su dinga jin abin da suke ji su sha abin da suke sha su ci abin da suke ci tare Allah kawfin alayhim wato ya zama babu bakin ciki a babu tsoro a gare su wallahu ya zaluna kuma su din nan ba za su kasance wato masu bakin ciki ba. Mutala muminan lani da oda ila duniya su ne waɗanda suke burin su dawo duniya suke neman su dawo duniya a wajen Allah. A sayi bashirin musulmina har su dinga musulmai bishara annama ne suka shahada yin su kafa an min alkaramati. Duk wanda ya shahada zai samu alkhairi da yawa na karama. Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah ya ce musu amma rujo ila duniya ba da motsi fala sabila ilai wato dawo duniya bayan an mutu fala sabila ilai ba wannan hanyar walakin sai dai ana uballigu anhu fa qalu balligu ikwana al muslimina ka gaya wa wato suna burin su dawo duniya su gaya wa musulmi cewa ga halin da suke ciki an gane suna burin su dawo duniya su gaya mana ga fa abin da yake faruwa to ba dama in an mutu ba a dawowa saboda haka Allah ce wato amma sabila ko fala sabila amma ruju ila dunya ba'da al-maut fala sabila la ilai dawowa duniya bayan an mutu ba hanya walakin ana uballigu anu ni zan isar musu fa qalu sai ce balligu ikwana lil muslimina ya ubangiji a a isarwa musulmai yan uwanmu annana kallaki na rafana cewa mu mun samu ubangijinmu نعم لي رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن كفي ربه سبحان سعرات المنتع مو وينجتم فرضي عنا وبنجي يا ردمو ورضينا عنه ومن يدرش نعم
يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين يستبشرون بنعمة من الله وفضله وأن الله لا يضيع أجر المسلمين أجر المؤمنين يستبشرون سنة ما سو بشارة سنة ما سو بعد البشر وسنة ما سو سنة ما سو بشارة سواني بنعمة من الله wato da falalar Allah wa fadlin da fa'a da nimatin min Allah da ni'imomin Allah wa fadlin da falalarsa a shuwa dawo su shahidai yastabshiruna bi thawabillahi ana musu bishara da wato ladan Allah wa fadlihi da falalarsa wa fadlihi ziyadati alayhi ziyadati alayhi wa fadlihi da falalarsa ziyadatu alayhi wato kare ne akan haka wa anna Allah sani Allah madaukakin sarki la yudiru Allah baya tauye baya tauye ajaral mu'minina wato ladan mu'minai a duk wanda ya aiki na gani wanda ya aiki dan Allah Allah baya tauye ladan sa bal ajru bal ya ajru Allah zai ba su ladan su wa shuhadau su ashuhadau shahidai wa safahu wallahu bil qur'ani bi annahu ayahu inda rabbihim a Allah ya wasafta su da cewa a wajen ubangiji su shahidai rayayyu ne ba matattu ba الشهيد لا يسقط إلا وقد اهتدى بالمرأة في الجنة shi shahidi da an zo an kashe shi ba zai faɗi ba a wajen yaki ba face sai an nuna masa mazauninsa a aljanna ido ala rafi tajul karamati ba zai kai kasa ba sai an sa masa wata hula ko wani rawani ko wani kambo na girma sannan ya kai kasa ya ga yugufar lahu jami'a uka ɗayawo za a yafe masa dukkan laifin da ya yi wa ya ba saba'in min ahali baiti kuma za a ba shi ceton mutum saba'in a cikin mutanensa shahidi ke to daga shahada abu ne mai girma a wa yuzawwiju isnatayn wa sab'ina min al-hurul ini kamar da muka faɗa da zu za a aura masa wato matan hurul ini saba'in da biyu To, an wani shi kuma wata gangaro. Wato, su wurin ilu din nan, wa wurin ilu ka amsali, lurin ilu makinu, da za a jima kamun ya wani. Wato, su matan wurin ilu da ake magana ba irin matanmu ba ne na nan duniya. Su an halicce su amma ba su taba ganin namiji ba eh ba su taba ganin namiji ba an ce da ɗaya ɗaya daga cikin su to ban sani ba za a yi sa'a ne ko rashin sa'a za a yi sa'a ta ɗan leko duniya a ɗan nuno fuskarta a daga sama an ce kowa in ya daga kai duka duniya za a mutu saboda tsabar kyau eh kowa zai shiga jazba har ya mutu jazbar soyayyar wannan fuskar da ya gani haka aka ce sannan jikinsu an ce za ka ga kamar farkonsu yana yawo a cikin wato a yana gudana a cikin jikinsu saboda tsabar halitta ne kyau kun san dai wannan aiki da aka yi na duniya ka so Allah kai biyayya ka so manzo Allah Allah ya ce na maka wani tanadi a wani waje sai ka san ba karamin tanadi za a yi ba ko ba haka ba sun fi matan turawa da muke gani sun fi matan larabawa da muke gani sun fi matan indiyawa kyau eh duk sun fi kyau duka wannan kamar samfur ne ko photocopy ne ko sai a ce samfur domin photocopy ka ayi an ce photocopy ne da yawa akwai asalin kenan kas zama su ne asalin a'a samfur ne wannan na abin da za a samu a lahira. So daga kawai jama'a dage a aiki mai kyau, fani ma zurul amini. Eh, a dage a aiki mai kyau kuma a duk wanda ya aiki haka za a bashi aljanna haka za a haɗa shi da wayannan mata din. La khawfun alaihim wa lahum yazanun. ba tsoro duk wani abin da kake jin daɗi a duniya duk matsayinka duk arzikinka duk kudinka waɗannan abubuwa guda biyu ba za ka taɓa rabuwa da su ba duk iliminka duk sarautarka kowane irin mukami kake da shi ba ma na jiha ko na ƙasa ba na duniya duk wanda ka gan shi a duniya yana tare da waɗannan matsaloli guda biyu ko da talaka ne ko mai arziki ko malami ko mai sarauta ko ma'aikaci ko mawaye shi ne ne wasu abubuwa ne su ne tsoro da bakin ciki ba sa rabuwa da ɗan adam idan mutum mai sarauta ne kullum yana tsoro kana ɓata rawanin kullum yana cikin fargaba kana ɓata rawaninsa kar bai yi abin da zai zama gwamnati da sai kaza kar ya zama kaza kaza kullum yana cikin fargaba in ya ga dan uwansa dan gidansa ya zo ya girma sai gaban sai faɗi kar wata rana a ɓata rawanin a ba wani ko ba ka bane tun ne sarauta haka ne kullum yana cikin fargaba kar sarautar nan ta kubuce duk ɗan kasuwa ko mai arziki kullum burinsa kullum tsoronsa kar arzikin ya ƙare ko kuma kar yana ko kar yana gida barayi zo su kwace dukiya ta ko kaza ko kaza kullum zuciya tana da tsawuri a cikin wannan haka ne idan mai aikin gwamnati ne shugaban ƙasa gwamna ko shugaban ƙasa ko ciyaman 'yan siyasa kullum tsoron sakar shekara hudu ta cika. Ko ba gaba ne? Kullum fargabar ɗan siyasa da yake kan kujera, eh, kar wa'annan lokutan su zo da haka da an yi shekara ɗaya, an yi shekara biyu, da an shiga ta uku ban za ka taɓa kirjin da za ka jera kirjin sai yana bugawa. Ko ba gaba, to wannan ne tsoro kenan, yana tsoron kar ne kar mulkin ya kubuce idan ya ci zaɓe ya zama yanzu yana kamar gaba ranar zaɓe gwamna da shugaban ƙasa sun fi kowa tashin hankali suna cikin tsoro ko ba ka bane saboda ka zai zama zai zama in sun ci zaɓen alal alal ta kadiri a ƙasara sun ci zaɓe to yanzu in wayan nan shekarun suka sake zuwa yanzu kuma zai shiga tsoro da fargaba idan na gama mulkin nan wace kadiri ne shin wanda zai rufa mun asiri ne ko wanda zai kai ne EFCC ne ko wanda zai kai ne kaza ne ko wanda zai nan ma dai fargaba ba ta kare ba idan talaka ne kullum yana tsoron da an ce da an ce baban baban buba shinkafa ta kusa karewa sai fargaba da ya da ya kawo sai zama mai yanzu yana ta tsoron kar a ce kaza ya kare kar a haka dai haka dai haka ne kowa yana cikin ne wannan al'amari wato wannan halitta ta Allah ta tsoro sai dai baka zama dan adam ba kowa yana cikin wannan haka nan bakin ciki shi ma baya barin baya barin dan adam ko mai mulki haka kawai wata rana sai wani a cikin mulkin naka kana kafaita kawai sai zai bata maka rai ka wuni ma ba ku da kowa rai duka a baci ana cikin wani hali na bacin rai haka nan ba ma wannan ba haka kawai mutum yana iya zama lokaci guda yana cikin farin ciki haka kawai ya ji bakin ciki ya kama shi ko baya faruwa ba bata ma aka yi ba ba wani ne ya zage ka ba kai ka zage wani ba ba wani abu haka kawai wata rana za ka tashi ka jiran kamace ba tare da ba tare da wani ya bata ma rai ko wani ya maka wani abu ba haka kawai za ka zira kamar yadda wata rana ko kuma ya gaji kana cikin farin ciki ko ba ka da korera a haka ne ba ni ma mutum ne ya yi shi yasa zai yi ku ne wato yadda abin ya yadda nake ji haka kowa yake ji dan hadi ba ce ta dan adam ina wata an gane haka ne wata rana ka cikin farin ciki wata rana to shine wa'annan abubuwa guda biyu shine ake yi wa Allah yake wa mumine alkawari za a samu gida wanda yake arzu hassamawa wal ard ko ba ka bane wato fatin gidan kamar girman duniya ne na mutum daya gidan aljanna fatin gidan sannan ga yara wuljanul mukalladun su ma kansu wasu abun sha'awa ne domin dan adam yana da wani abu ai yana daga cikin abubuwan da ɗan adam yake so a cikin hada yaya zina linnati uku shawat minan nisa'i wal banina to so da ka san ka da kera maka yara wuldanul mukallafin ɗan daidai haka wanda suke abin sha'awa duk wani abin da mutum yake so aljanna za a kawo masa shi har da ƙari to amma ne akwai damuwa idan aka ce an baka appointment a Abuja yanzu za ka yi ban kwana da ‘yan uwa za ka koma aiki Abuja kana shiga ofis ɗin abin da zai dinga damun ka shi ne kan wata rana ko kuma kan wata rana kuma ba a zuwa canza mun gun aikin nan kar wata rana a kore ni ko to wannan tsoron da muka yi magana shi ne zai sake dawowa cikin zuciya to shi ne sai Allah ya ce yi wa muminai bushara wancan gidan idan ka shiga to albishirin ka kai dan aljanna la khawfun alaihim wa la hum yahzanun wadannan matsaloli guda biyu na duniya babu ba bakin ciki ba tsoro bakin ba za ka fita ba kuma ba za ka ga wani abun da zai zama na damuwa ba. Kamar yadda ɗan wuta shi kuwa zai shiga cikin bala'i, Allah kiyaye, zai zama layin mutu fiha wala ya haye. Shi ba zai rayu a ciki ba kuma shi bai rayu ba shi da mutu ba, kullum yana cikin rayuwa da mutuwa. To, ɗan aljanna kuwa kullum yana cikin ni'ima, kamar yadda muka faɗa wata rana can baya, ga koguna nan na fiya na harun min mayin gairi asirin wa na harun min kabrin da zartin da shari gina na harun min asalin musaffa akwai kogin ruwa kogin zuma kogin giya ba haka dai sai yadda kaga dama za ka yi aljanna sannan ba aiki ba azahar ba la'asar ba magariba ba isha ba azumi ba zuwa aikin haji duk wannan yawa ba sallar ashirin din nan da an fara daga wasu na kokarin zamewa da an yi sallar isha da zama sai yana warin matsawa gefe yana yana kaza kaza to ba wannan ba ki ya mulle duk wani abin da zai zama na wahala ne wanda zai sa in za a yaji ga yaushe dan yana kokarin hana ka babu dan ba ki dan ba ki dan ina ba ta an gane ko da ka zaka zama za ku zama cikin ne illa kilan salaman salama ana cikin aminci malam ba tsoron kidnappers ba tsoron farayi duk wani abin da zai zama maka tashin hankali a duniya wanda in bai same ka ba kada abin ya samu dan uwanka ya zama matsala kana fargabarsa to baka da wannan matsala baka da jin da shi to da ka zama musulmi mu dage mu yi aiki dan me dan mu samu wannan rahama ta Allah mu samu zama da annabi Muhammad saboda haka Allah yake cewa inna Allah sani Allah la yabiu ajral mu'minin Allah baya tauye aikin wanda suka yi imani inna Allah la yuzlimu mithqala dharra amma man thaqulat mawazinu huwa fi shatar radiya wa amma man khabat mawazinu fa ummuhu hawiya wa ma adraka ma hiya narun haliya duk wanda yayi aiki nagari to lalle zai ga aikin Allah baya tauye aiki ko da ƙwayar zarra ne wanda zai yi aiki ko ya yake to zai ga aiki din wanda kuma yayi aka wanda zai yi aikin alkhairi zai gani wanda ya aikin sharri zai gani to haka ne Allah baya tawai ladan mumini kamar yadda ya faɗa wani wuri inna Allah la yaji'u ajran muhsinin na'am الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القول الذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين استجابوا الذين استجابوا لله وللرسول الذين استجابوا لله وللرسول والرسول من بعد ما أصابهم القول للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر ajrun azim ubangiji madaukakin sarki yake gaya mana a hakkin a suwaye ne wanda za su yi wannan bushara din ko kuma an sake dawowa maganar hudu ya ce hudu allazi na tajabu lillahi war rasuli wa'anda suka amsa kiran Allah da kiran manzon Allah du'a war rasuli bil khuruji ila al wato da amsa kiran manzon Allah wato da fita yakin nan da aka yi domin abin da ya faru bayan an yi yakin odu a su kafirai sun dawo kamar yadda aka muka bada kamar yadda aka kamar yadda muke magana a kwanakin da suka wuce bayan sun dawo sun zo sun tarar da su suna bacci to sai ya zama aka jefa musu tsoro faɗa da zai kuru da yin ru'uba to da suka koma suna hanya sai manzala sallallahu alaihi sallama ya sake cewa a tashi a bi su saboda haka a sai aka bi su ba tare da sai aka dawo sai annabi ya ce ai akwai kasuwanci da suke zuwa domin an yi a an yi yakin hudu a watan shawwal sannan akwai kasuwanci da ake yi irin na irin na a fatake din na wanda ake haɗuwa ake cin kasuwa shi kuma ana yawon zulkida ne annabi ce to ba damuwa in sun zo sai mu tare su ana saboda haka a lokaci da yayi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya fito to shine anan sai ake ba da tarihin cewa sai ake gaya mana cewa waɗannan da suka fito lokacin da annabi ya kira cewa a fita a je a sake koma musu domin sun tsorita har ya kai ga a abu su ya turo wani za mu karanta ayar gaba yake ce masa wato abinda nake so mu yi a su sai aka samu daidaito cewa a yi hakuri yanzu wannan mubarar za a yi ta ne a wannan wata na shawwal din saboda haka sai abu sufiyan sai ya turo wani daga cikin mutanen sai ce abin da nake so ka zo ka yi mun ina so ka zo ka korata mun muhammadu da mutanen ka gaya masa ka ce ai mun yi shiri mun tanadi makamai mun shirya sosai da yadda in ya zo ba ba zai share ba ka gaya masa haka za ka za ka samu manzala za mu zo ayar nan gaba da yake cewa manzala yake cewa hasbunan Allah wa ni'mal wakil sai annabi ya ce kawai a fita din to da yake dama ai shugaban gwarazan duniya wai shugaban gwarazan duniya Muhammadu Rasulullah lai bai taɓa tsoro ba ba manzala sallallahu alaihi wasallam jarumi ne ko ya ji sun da ya nuna an ji wani ƙara a Madina an ji wani ƙara a Madina duk an aka fito sai ake tunanin ya za a yi ana ƙoƙarin yadda za a fi shirya bara da a je a tinkari wannan ƙaran sai ga manzo Allah ya dawo akan doki ko turbi babu yace kowa ya je na gama da abin kowa ya je fa sallallahu alaihi wasallam to manzo Allah kenan duk wata ɗabi'a wadda za a yi mata tayyabu to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine sarkin wannan ɗabi'a din saboda haka a min ba da ma asabahu mulkaruhu bayan allazina allazina tajabu lillahi wa lir rasuli ko min ba da ma asabahu mulkaruhu bayan gashi sun samu raunuka a jikin su ko akwai hadisi da sai da sunan Aisha daga sai da Aisha radiyallahu anha take cewa wani daga cikin mutanen Madina bayan yakin Uhud sai ya kasance shi da ɗan uwan duk da yaƙi kuma duk sun ji ciwo to sai manzo Allah yayi wannan kira din da aka ce Allah zina tajabu lillahi wa lir rasul din da annabi yayi kira yana cikin suna cikin jinya sai suke cewa a'a manzon Allah ya fita yaƙi ba tare da mu ba wallahi ba za mu zauna ba a lokacin sai har ma suke cewa ba mu da abun hawa ba mu da dokin da za mu hau saboda haka suka fito da wannan cututtuka a jikin jikinsu na rauni da aka yi musu na yakin udu da shi suka fita sai dan wanda yake faɗan wannan hadisi yake cewa ni nawa ciwon bai kai na dan uwana ba saboda haka har ya kai ga in muna tafiya dan uwana yakan kasa tafiya ni nakan taba shi a baya na dauke shi nakan dauke shi har muka kai inda aka ce a tsaya inda manzo Allah ya umurni a tsaya saboda haka wa'annan bayan Allah jama'ar musulmi mu girmama su mu girmama su mu ga girman su mu ga girman su mu ga girman su su ne suka taimaki wannan addini har ya zo inda muke sun taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin da aka kishi sun tsaya wa manzon Allah a lokacin da aka watse masa ƴan uwa a ƴan uwansa na jini irin su Abu Lahab da suna gani yadda aka yi wato ba su karbi aikin Allah ba amma sahabban naka suka tsaya tun daga mutanen muhajiruna wanda suke mutanen makka suka tsaya suka tsaya wa addini har abin da ya shafi su al'ansar mutanen madina yadda suka taimaka wa wannan addini ne min ba da ma asabahum al-qaru bi ulim lil ladina ahsanu minhum bi da'ati ga wayanda suka kyautata daga cikin su bi da'ati da da'arsa wata kau kuma suka ji tsoron Allah ai mukhalafata suka ji tsoron saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ajrun azim wato suna da lada mai girma menene ajrun azim lada mai girma ita ce ne wal jannatu shine samun aljanna na'am الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاكسوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل نعم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل الذين سيئوا وإن قال لهم الناس أي wanda nu'aymu bin mas'ud shine wanda aka turo din yazo ya gaya musu ko fardun shi ɗaya ne wala shi ya takallamu al jama'a shehu islam yake cewa shi kadai ne anan an yi amfani da annasu Allah ya yi amfani da annas amma kuma mutum ɗaya ne allazi na kala lahumun nasu su ne waɗanda mutane suka ce musu amma ba mutane ba ne wato mutum ɗaya ne shine nu'aymu bin mas'ud sunansa kenan huwa fardun shekul islam yake cewa shi kaɗai ne walakin ya takallamu an jama'a abin da za ka ce annas saboda ya yi magana ne yana magana ne da jama'a to sai aka ce nasu innan nasa sai yake cewa innan nasa a ba sabi a ba su biyana wa ashabu wato abu su biyana da sahabban su ne innan nasa a nan kun ga balagar alƙur'ani annasu da ta farko annasu ta biyu da bambanci su ne nan malaman balaga suna kiran abu aljinas eh ka'ida ta malaman balaga ana kiran a fasi wata magana wadda take da take da wato harafi iri ɗaya amma kuma suna da bambanci a ma'ana suna da bambanci a ma'ana kowa wata ma ana samun irin wannan eh ana samu yanzu misali ka ɗau tafiya tafiyar ƙafa da tafiya na mota duka tafiya ne ana kiran su tafiya ko ba ka ba alhalin ko suna da bambanci a sauran yaruka eh ina ga kamar sauran ko da ƙananan yaruka ma haka ai ana samun san bambanci ko eh ko fulani ko a bare bare mai yiwa ko firawa ko bolawa da dai sauran yaruka haka za a samu zai mai yawa zai zama akwai dan bambanci amma su hausawa za a ce wani yana koyon tafiya yaro kenan yana koyon tafiya wallahi ina wani ai yayi tafiya ina wani ai yayi tafiya kuma wani yana koyon tafiya tafiyan kafa da kuma tafiya na abun hawa wanda za a hawa je wani gari to ana kiran abun a ka'idan malaman balagh al-jinan a innan nasa ke cewa ya zo ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaya mata cewa abu su biyana wa asabahu ko abu su biyana wa asabahu wato abu su biyan da mutanensa kar jama'u da ku sun shirya muku ai aljumu'u li yas ta'firuku wato sun shirya muku za su yaƙe ku fakshawu yace ku ji tsoro kar ku fita shi dan kwangiya ne an aiko shi ne wannan aikin a jefa tsoro a zukatan musulmai a jefa tsoro abin da ya shafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ga ga sahabban sa ajiba musu tsoro saboda haka a fakshawu ku ji tsoron su wala ta'tu kar ku je musu kar ku je wannan yaji to ne ya faru bazadahum zalikal qawlu wannan maganar da ya kara musu bazadahum imana kawai imani ya kara musu kamar ya kamar wuta ne tana tashi maimakon a zuba mata ruwa ana so ta mutu ne sai aka nemo filter aka zuba sai ya ce nan to haka ya faru maimakon an jefa musu tsoro kowanne ya koma gida a ce a sake shawara a a kawai sai annabi da sahabbansa tasdiqan billahi wa yaqinan suna masu gaskata Allah da yaqini da shi sai suke cewa ne wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel wato mu dinnan Allah ya isar mana kafina amrahum wato kafina amrahum ya isar mana wato da al'ayya wato ya isar mana da al'amarin su wato mu sahabbai kenan suna faɗa ya isar mana da al'amarin waɗannan kafirai wani imal wakilu kuma shi madalla da wannan wakili wanda ya zama ne wanda kowa akwai hannun Allah a kansa subhanahu wata'ala a nan annabi Ibrahim alaihi salam haka shi ma ya faɗa ko ba haka ba lokacin da aka zo za a sa shi a wuta a bayan abin da ya faru ya faru na rusa gumaka sai aka yi mitin annabi Ibrahim din nan ba abin da ya kamata a yi masa illa a jefa shi a wuta, to wace irin wuta. Wuta ce da aka shirya wa ƙona Ibrahim. Mitin aka yi a gari gaba ɗaya, kowa ce ya bada gudunmawa, mai sai da rake, da mai shagon aski, da wanzani, da mai shagon tireda, kowa sai da aka nemi ya bada gudunmawan sayan kayan itacen da za a ƙona annabi Ibrahim. Saboda haka, aka shirya wa abu an ɗau lokaci ne tsawo ana haƙa ranar da za a yi wannan aiki. Aka sa kirare, aka sa a itatuwa, aka banka wa wajen wuta. To matsalar da aka samu shi ne, yanzu ga wuta tana ce, amma matsalar shi ne, shi wanda ake so a ƙona. ba za a yi ɗaukansa a je jikin mutum a sashi ba. Kuma ku gane ba, tsabar wutar tana ci saboda zafinta ba za a iya ɗaukan wanda aka ce za a kona a kai shi a sashi a wutar ba. Ga wuta ta sashi amma kuma wata matsala ta sake zuwa. To da aka ce aka koma a mitin aka ci gaba da shawarwari to yanzu ya ya kamata mu yi. Ke cewa to yanzu abin da za mu yi kawai mu jajjawa za a yi da shi. an taba jajjawa aiko abin nan da ake yara ma suna yi za a sa dutse da ɗan a wannan leda da igiya aika juyawa aika juyawa sai a sake sai ya je inda ake so ya je to haka aka yi aka sa annabi ibrahim a wannan mujajjawa aka yi ta juyawa aka yi ta juyawa aka yi ta juyawa sai aka sake to sun manta kayan allah suka taba saboda haka kafin ya isa sai ga mala'ika jibrilu yana tambayansa akwai bukata yake in a wajenka ne ba ni da bukata in a wajenka ne ba ni da bukata amma a wajen Allah ne ni nake da bukata saboda haka me hasbiyallahu wa ni'mal wakil Allah ya isar mu saboda haka sai yana sauka a wutar shikenan sai Allah ya ce kul ya naru sai muka ce wa wuta inji Allah kuni bardan wa salaman ala ibrahim sai wannan wuta yi sanyi to an ce abin da za a ce wa salamar an bar tsoron Allah da wutar take da za ta yi sanyi kuma har sai ta cutar da annabi Ibrahim sai aka ce mata wa salamar sanyin ki ne aminci saboda kar da an ce kawai kuliya na rukuni barzan aka yi shiru to za ta yi sanyin da kuma zai zama kamar yana cikin kankara nan ma ko za an cutar aiko ba haka ba to sai Allah ya ce wa salaman ala Ibrahim ki zama ki sanyi kuma sanyin ya zama mai aminci a kan annabi Ibrahim. Suna ka suna can suna haukar su annabi Ibrahim kuma yana cikin aljanna. Domin an kawo masa riga da ya sa a cikin wannan wuta wadda take riga ne daga aljanna. Ita ce rigar da annabi Yusuf ya aka kawo mata ya sa lokacin da ‘yan wanda suka sa ya fi aka tema shi a rijiya. In mutum ya zama kayan Allah, to shi kenan ya huta gabar mutum. eh ai mun karanta a baya ko a cewa ayoyin da muke a baya maganan in yansurkumullahu ko fala ghaliba lakum in dai Allah ya taimake ka ya sa ma nasara a cikin al'amarinka to kwantar da hankalinka ala gafar ta malam ba abin da zai faru ba abin da zai faru tauri ko ko duka ko jifa eh yau ko jiba ko makaru ko mummunan baki ko mai sai aka kana ta tsallakewa. Eh sai aka kana ta tsallakewa wani ya ce wai wani ya kwana a raka'a dubu don ya ga ya mutu ta gobe sai gan shi garau yana cin shinkafa da wake. kuma kuka shi ba to haka ne in Allah ya shiga al'amari ba abin da zai faru kuma kullun yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa ala allahi tawakkalul mu'min saboda haka kullum mutum ya zama yana tawakkuli da Allah ai matsalar ma ka ga wani zai maka wani abu ko kaza ko kaza imanin da dan akwai dan rauni duk abin da ya faru kaga Allah ne ya ma ko me ya faru ko da da hannun wani a ciki to karka ba wa shedan goba kaga cewa Allah dan ba wani wanda zai iya yin wani abin da ba Allah ne ya yi misali ya yi sai shara manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kabilun da suka zo za su kashe shi da lokacin da zai yi hijira kabilu ne masu yawa sun tara manyan masu ƙarfi aka tara suka zo suka zauna suka zo za su gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan za an yi ittifaqi cewa in kabila ɗaya ne ta wato kabila in kabila ɗaya ce ta kashe annabi to za su yi ta faɗa da banu hashim amma ka ce to bari mu yi hikima kawai da banuwa da da banuwa duka ɗabilun nan suka haɗu to ya zama da hannunmu a wurin kashe Muhammadu. Saboda idan ya faru haka to bayan da suka iya da mu sarkin sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi. To ne faru da suka zo ƙofar gidan annabi duk sai aka sai aka sa musu wani irin bacci ko aka kashe su ma za su. Suka yi yaso a ƙofar gida manzo Allah ya fito ya tsallake su ya tafi duk suna kwanci saboda ne ba a rubuta hakan zai faru ba kamar aka akwai abin da kuma da aka rubuta zai faru kamar na hudu da sha faru kuma na sha faɗa wato wani lokaci Allah yana da wani hikima kuga dai har shugaban halitta sai da aka yi wani abu kamar an nuna cewa makiya sun samu nasara a kansa kamar haka alamar kamar haka duk da ba haka bane saboda ne an yi jiba har an karya haƙori har an fasa goshi har hanci jini na zuba na manzan Allah kowa ya gudu ta sabai sun wace a zahiri ba za ka kamar nasara ba ne wai hikimar da yasa ake yin irin wannan a ga kana gaba da wani ko wani ya tsane ka ya sa ka a gaba baya bacci saboda falalar da Allah ya ma kullum burinsa kullum burinsa ya ga kayi baya kullum burinsa ya ga na kasarka kullum burinsa ya ga faduwarka to wai shi ma ai halitta ne shi ma halittar Allah ne wata rana sai a saka fada a bakin ko ka kare ko ka hukunta sai ya ji labari ai wani ya fada mashin to ranar sai ya sace sai ya fada yana bacci saboda wai shi ma halittar Allah ne Allah ya ai shi ma Allah yana son sa to zai dan bashi yan rahamaniyar da sai an dan aika masa koyaye kun gane abin da nake nufi saboda haka sai a bar shi a dan bashi dama ranar sai ji zai bacci mai daɗi wallahi wannan nan yau alhamdulillah a gode wa Allah kullum ina ta burin dama Allah ya kashe shi to ba an dai kama yana tun zai ba da shi ko ba haka ba to ya dan ji daɗi shi ne hikimar kenan saboda shi ma wani halitta ne a dan masa dan yayyadin dan dan dan dan samu dan rahama Allah kenan har ma har sai zai za a sada masa aika masa da da falala subhanahu wa ta'ala to haka lamarin yake to haka al'amarin yake a saboda haka innan nasa sanu su mutane a ba su diyana wa sabaru kaddama ulaku ke cewa shi no ayyun bin mas'ud ne ke cewa sun shirya muku ai aljumu'u li yasta'silukum fakshawun yace ku ji tsoron su wala ta'atuhum kar ku zo musu fazadahum zalikal qawlu imanan fazadahum ba abin da ya kara musu zalikal qawl wannan magana imanin sai imani tasdiqan billahi wa yaqina su kara gaskata Allah su da kara samun yaqini a wajen Allah subhanahu wata'ala wa qalu sai suke cewa hasbunallahu Allah ya isar mana ai kafina amrahu Allah ya isar mana al'amarin su wa nimal wakilu kuma Allah ya isar mana ya zama wakilin mu wato zai jidanta al'amarin mu a gare su fa juma'a annabi sallallahu alaihi wasallam wa waqafu توكي بدر بقول فعلق الله الرؤوف في قلوب أبي سفيان وعسائه في الله يجيب واتو tsoro a cikin zuciyar Abu Sufyan da mutanen sa wanda suka zo sai ya annabi balam ya so ba su zo ba wa kana ma'ahum tijaratun sun kasance ma suna da kasuwanci wa ba'u wa rabihu wato suna saye da sayarwa amma ba su samu daman zuwa ba saboda sun ji tsoron muminai kuma dama haka abin yake duk lokacin da aka ji tsoron Allah to kafirai kan dole su ji tsoron ku ko abin da yake faruwa a duniya yanayin abubuwa da suke kasancewa wani lokacin matsalolin daga muni akwai abubuwa da suke faruwa a yanzu wanda ake ta maganar interfaith interfaith amma mu ba za mu ce komai yanzu ba muna da magana a kai mun bar su wai akwai abin da yara suke cewa kucatu kucatu arna kucatu eh to shi ake yi yanzu su ya su suna kada kowa tukunna mun bar sai sun gama magana su magana ne akan wata magana ba su ba za ku gane maganar ba sai mun zo yin ta to na abu intatek turanci ne eh tsakanin yan salafiya ne su ya su ne yanzu suke ta casuwa wannan ya ce wannan azzalumi wanda ya ce wannan kaza muna kallon sai sun gama manyan shehunan da ƙanana da da irin mu almajiran su da kowa sai ya gama mu ma za mu zo inda yawa ramadan bai kare ba mu ma sai mun yi magana a kai eh wannan shi ne gaskiyar magana kenan domin mu ma muna da haƙƙi magana ne ta akwai maganan addini akwai zamantaki akwai maganan zamantakewa a cikin abun akwai maganan kasa addini mu musulmai ne mu kasa ɗan Najeriya ne mu ko ba ka bane ko mu bayan Najeriya bane a na gaba kwan zarsu ba ne ko yin nijar sun fiye a nan ne to Allah ba mu dacewa barka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya mana abuwa na
a wannan kasara sai mu muna godiya malam da kokari da kowane lokaci duka da dauniya da mu a yau muna da tambayoyi masu dan yawa da haka za mu karaba su kan biyu to za mu ɗauki a na farko akwai wani malamin da ta salama ne su a tare da fatan ma ya yi barwa lafiya ya tambaya ne akan matan sayyidi aliyu karamar lawa koro wai bayan na fatuna guda nawa ne kuma ƴaƴan guda nawa ne bayan sai da ya yi aure aure sai na Ali ya yi aure da yawa a kufa kenan domin kwari su ne nuna in maza Allah yana nan ya nuna zai yi aure annabi yake cewa a wato ita fadewa ba za a haɗa ta da wata ba yake cewa a nan ne ma malaman usul suka samu wata ƙa'ida ya ce ban haramta maka abin da Allah ya halatta maka ba amma na hana eh akwai bambancin haramta abu haramta abu da hana abu ko an gane jama idan abu halal ne akwai akwai kaida na usul akwai abin da ake kira wajibi akwai abin da ake kira farilla akwai abin da ake kira halal akwai abin da ake kira a mandubi wannan bangaren kenan akwai abin da ake kira haram akwai abin da ake kira makruhi to shi ma akwai ɓangaren su to shi halal wajibanci abu wajibi shi ne abin da dole sai ka aikata kamar sallah kamar azumi da sauransu to shi kuma halal an halatta maka ne amma ba a wajabta maka sai ka aikata ba kamar misali mutum a gidansa ya halatta ya ci kowane irin abinci da aka halatta ko ba kamar shi amma misali na haramta halal wato hana hana halal ba haramta shi ba hana halal idan ka zama za su yi abinci misali za a yi ko miyar kaza za a yi miyar kuka sai ka ce na hana yin miyar kuka yau miyar taushe za a yi misali ba ka haramta miyar kuka ba hanawa kai akwai bambanci shi halal ana iya hanawa a hausawa sun san guso wannan abu suka ce wai ana barin halal don kunya halal kenan shi daman halal yinsa ba ba wajibi ba ne ke kayi kamar abinci an halatta mana daɗa don abinci da kulomin ɗin tari ba shi mara zakana kun ko to ba a ce wai wajibi kullum sai ka ci kaza ba to za ka iya hana kanka wani abu daga cikin abinci da aka halatta amma ba ka haramta ba, ba a gidan nan na haramta muku cin kaza ba, na haramta muku wannan shi ne ba a so. Wala ta ƙudu ma za ta siku alfina su kuma kaziba, ha za halalun wa za haramun li taftaru alallahi kaziba, idan lalzi ne ya taru na alallahi kaziba la yi Ba a haramta halal, amma ana iya hanawa to shi ne mazala ya anan ya yi aure aure ya aure ya haifi ya sama da ashirin da wani abu shi sai na riba eh wasu wasu haka ma saboda a wato girman waɗannan biyu ko da yake su ne ahlul kisa'i su ne aka shiga bargo da su Allahumma haula ahlul baiti ko ba ka bane su ne aka shiga bargo da su mazala yayi waɗannan maganganu to sai aka ɗauka ma kamar sai ta ali ƴaƴansa biyu ita kanta sai da Fatima ta haifi ƴaƴaye ai wajen ƴaƴa biyar ta haifa ko ta kamar ma mun kawo wata kafilar da muka yi ƴaƴa ce ƴaƴa wajen biyar ta ita kanta ƴaƴa biyar ta haifa to bayan ta yayi aure aure kuma an haifi ƴaƴa da yawa cikin su akwai dan sai na ali abul fadl abbas dan sai na ali ne kuma ba dan sai da bane amma yawan matan dai gaskiya yayi aure aure yawan matan ba zan iya kirdige yawan su ba a yanzu sai dai zamu iya bincikawa da yi wace mu zo da amsar amma ya sama da ashirin da wani abu kuma ya aura aure wannan shi wallah wallah
a sai da fara addu'a ina neman malami na da addu'a da jama'a da suka cikin addu'a bai da lafiya Allah ya bashi lafiya Allah ya bashi lafiya Allah ya bashi lafiya wanda ba su da lafiya dinga karanta a ya arhamar rahimi ne kafa saba'in da ɗaya ya arhamar rahimi ne mutum ya tofa a ruwa sai ya dinga sha da safe kafin ya ci wani abu to Allah ya yarda Allah zai kawo abuwa a cikin rashin lafiya na wani bawan Allah ya ba da sadaka wa yanki ya ba da jira ɗari a yi ma mahaifiyar addu'a Allah ya kanta Allah Allah ya ya gafarta masa Allah ya jisa
Sun tambaya na gaba wanda ke assalamu alaikum da wasu mala ya sa ruwa lafiya. Yana tambaya cewa a wane ne ma'adi
na kuma zai dawo ne kamar da aka faɗa ko ana nufin wajen Allah ne, Allah ne kuma.
shi mahadi ya daga cikin jikokin manzan Allah imam mahadi alayhi salam kuma abinda tarihi ya nuna ma an haife shi yana wani waje ne a ɓoye a wadda sai duniya ta ya mutse an samu yanzu nan kamar ma mu wato a yanayin lokacin da zai dawo mu kamar ma wasu sahabbai ne ina ba ta an gane to lokacin idan zai zo zai zo da wutarsa da aljanna wanda ya yi imani da shi zai sa shi a aljannarsa wanda ya kafurce masa zai sa shi a wutarsa sannan zai ya ta yawo wurare wurare an ce yana tafiya ne ke nisa a yan ƙananan lokaci to duniya za su shiga wani hali al'amura za su lalace to shi imam mahadi shi ne zai dawo to zai dawo ɗin kenan zai dawo zai zo ya kawo maslaha a duniya baki ɗaya za a samu a za a samu zaman lafiya za a samu imani to lokacin ne annabi ta shi ma zai sake dawo amma a malamai dai sun yi ta maganganu wasu ce annabi ta zai dawo wasu ce ba zai dawo ba wasu ce zai dawo to a me zai dawo tunda annabi dai a Allah ya gaya mana a wa khataman nabiyina ko kamar yadda zuwa cikin suratul ahzab cewa shi manzo Allah shine na wa khataman nabiyina cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shi zai zo karshen annabawa kuma yin annabi isa zai dawo to a me zai dawo zai dawo a annabi ne ko zai dawo a wani sannan idan ya dawo ba a annabi ba to ina matsayin annabtarsa kuma to an yi ta dai malamai sun yi ta rubuce-rubuce da maganganu a kai wannan shi ne kaɗan daga cikin shi tarihin imamu mahadi kenan yana daga cikin jikokin manzan Allah ‘ya'yan sai da zahara alayhi salam na'am a na ƙarshe ne cewa malam idan kana da alwala ne ka kuma wani abu ka ji shaƙi ne ko kuma hamani ne Shin idan ka za ka shaƙi alwala ne ko za ka kuskure ba ka kawai da yin sallar ka za ka kuskura baki ne kai sallar ka ya cin abu ai baya karya alwala a ko da ke dai am- a malikiya akwai abin da suke cewa wala bi akalin lahmi da zuri ko eh to shi wannan da yake amma wannan abu ne na a maganganu ne na malaman mazhaba kuma ana kaddarawa da cewa cin naman tsohon rakuni wala bi akalin lahmi da zuri to amma cin wani abu lallai baya da hakika baya kare alwala kawai za a kuskura baki ne inda abun halal ne to za a kuskura baki ne sai a yi sallah ko da ma ba ma ci ba ko kwata ka saka to za ka wanke wurin ne alwala ka tana naka zai kai sallah ba tare da wuce ka sa shi alwala daman alwala abin da yake karya shi ai abin da yake karya alwala abin da yake karya ta ai abubuwa ne wato makarajin min sabilai ko wanda ya fita daga cikin wayannan wurare guda biyu a ko gaibi ko rihi ko albaul ko mazi ko wadi da sauransu wannan su ne suke karya alwala na'am da magana a tambaya na ƙarshe shi da ɗazu malam ya yi magana a kan matan kururu Mm.
shin tunda Allah ya mutu kyawawa ya yi mutu kyawawa shin an mumini na duniya shi kuma sufar da zai shiga aljanna ko kuma za a gyara shi
za a gyara shi wannan ai qur'ani ya ce inna insha na wanda insha zalla wanda abu karatu yau su duk wanda wanda duk zai shiga aljanna in tsohuwa ce a duniya to an ce ai kamar ma manzala ta yin wani zaurance ta za ta da cijuwa za ta shiga gidan sai ce tsohuwa ba za ta shiga aljanna ba annabi ya ce tsohuwa ba za ta shiga aljanna ba sai tsohuwa ta shiga gun aisha sai ta kuka ta ce annabi ya ce ba za mu shiga aljanna ba mutoji annabi ya ce ba za mu shiga aljanna ba sai ta suna aisha ta ce ya rasulallah ga abin da wanda take faɗa sai ce a abin da nake nufi a in na isha ana wannan in sha waje an na wannan abu kara cewa a wato su tsofi ba za su ga aljanna ba sai an mai da su 'yan mata an gane sannan su shiga aka tsofi wato mazaje sai sun koma samari an ce dan aljanna sai an mai da shi tsakanin shekara talatin da biyar zuwa shekara arba'in saboda wannan ne shekarun a cikar ƙuruciya da cikar kamala na na namiji sannan a shigar da su aljanna Allah ya ba mu dacewa barka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya mana abuwa abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsara mana zaman lafiya a ƙasar mu Allah ya ba mu zaman lafiya a garurukan mu ya ba mu aminci a gidajen mu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya shiga al'amuranmu, Allah ka sanya albarka a cikin rayuwarmu, marasa lafiyanmu Allah ya ba su lafiya, mai wannan gida Allah ya ba shi lafiya, barka annabi sallallahu alaihi wasallam da dattawa nan da muke tare da su marasa lafiya, Allah ya ba su lafiya, albarkacin shugaba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح وما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الهج بالهج والهادي